أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر إدار العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني الصارم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قرب الأقراج فريد داري على الإسلاكي هاتم العتماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم نياس ورضي الله تعالى عن شيخي أم ربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق والرشد والهداية بجاه رسول الله يا أئمة الشيء ادري لنا بهذا المهدر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمانة دليل التسعين أتكن جواهر المعاني كما منا حلل يا قتة الحقائق منا مغنى أكن شؤون muna magana akan nasba muna magana akan gai gaibin sayyidina rasulullahi qabla buruzihi ila hadara muna magana ne kuma akan wasidatul uzma muna magana ne akan abinda Allah ya fara samarwa muna magana ne akan wanda ba dan shi ba babu wani abin da zai kasance muna magana akan wanda shi yake iya ɗaukan tajallin ubangiji wanda ba shi ba tsarfatu ainin kaunu za ta halaka ala wa huwa sayyidina wa maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya bi ya kutul haqaiq ya bi karatunmu to zai gane أول وجود موجود أو أول موجود وجد سيدنا رسول الله زام شجاع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائل حين سأله من زال يا فداو mai tambayan da ya tambaye shi aina kana rabbuna qabla an yakhluqa al-halq ubangijin ma'ana yake kafin ya halicci halittu. Ƙala sallallahu Alaihi wasallama, manzalla ya amsa masa kana fi ama'in yana gurin da yake makanta ne, shi ne asahaku wal mahaku wal ama. Al'ama wasahaku, wuri ne wanda yake ba a ganin komai, saboda gurin ba shi da alatu tarifi. To yana nan kana fi ama'in ma ta tahu hawa'un babu iska ƙasan sau ma fauƙahu hawa'un saman su kuma ba iska. Abinda manzala ya amsa kenan. To, ƙabla an ya halukal halka, wannan shine ma'anan wa ilahukum ilahun wahidun. da su mursalai da annabawa suke magana ilahukum ilahun wahidun ashhadu an la ilaha illallah wa wa nashhadu anna muhammadan abduhu amma ba wanda ya iya idrakin gudan shi yasa ilahun wahidun dalilin zuwan wannan alif din kenan saboda fil ama'i akwai annabin da yake wurin amma boye ba wanda yake idrakinsa shi ne ilahun wahidun tauhidin su kenan amma shi kadai qul huwallahu ahad shine ahadiyya saboda banda zatin Allah ba abin da ya sani kuma babu abin da yake tsakani babu abin da yake gaban shi wanda ya san shi kafin Allah Allah ne kuma ba a yi komai ba Allah ne to abin da ake bukatan ka gane kaga abduhu to wannan ama'in shine za mu ci gaba da mu fitar da in an tafi za a ji gane gurin da sayidul wujudi yake wal ama'u inda al'arabu abinda ake nufi da ama a wajen larabawa huwa sahabu shine girgije wannan girgijen haka eh sahabu ba na sahabu wancan da sadin wannan in ka ga sinin haka to ana nufin girgije mai daukar ruwa shi ake nufi sahabu wasammatu wal arabu amma larabawa sun ɗauke shi da makaho ko makanta likauni yi gaddi aina shamsi yanzu na rana me ya tsare saboda aka yi zama a ma'o gashi na rana ne amma ba wanda yake ganin ta haka ne go? to wala mai yuri ta haza sallallahu alaihi wasallama bal arada bil ama wannan bai zo daga manzo Allah ba amma dai haka larawa suka ɗauke shi bal arada sallallahu alaihi wasallam bil ama'i amma abinda manzo Allah yake nufi da ama'u wannan ya faɗa maka larabawa yadda suka ɗauka kenan to shi kuma manzo Allah me yake nufi da ama'u an fahimta sai shi almartabatul ula min maratibaz zati martaban farko akwai wani girgije da ya tsare aka kasa gane me ke ciki shine manzo Allah yake nufi da ama'u kana fil ama'i ma ta ta hawa'un wa ma fawqahu hawa'un an gane? ana ji ita ai kuma kamar na zo da karatun a hankali kuma bai kai ma gudun da ku fara gigice abu gaskiya salatin ku yana yin baya fa ku gane ina son ku dinga fahimtar ko me ko guda uku kuka rike ku gane dai daga Allah sewa To, halitta ake magana, halittan buruzin halitta, in aka ce buruzi abin da ya bayyana. To, bai bayyana ba. Halin da yake bai bayyana ba a cikinsa yanzu muke magana shine ama'i. Me ya tsare aka kasa ganewa shine ama'u. To a duniya a larabawa suna amfani da ama'u suna magana da sahabu girgije. Ikon Allah kuma ga shi nan yanzu ga girgijen mu ya tsarin rana yanzu. Tun da sha ɗaya da wani abu amma ba a ganin rana. To a wajen larabawa shi ne ama'u, ashab, girgije. To anna manzo Allah menene ama'u? Shi da ya ce ama'u kana fi ama'in yana cikin buya. me ya buya da shi ai kuntu kanzan mahfiyan lam uraf ne ubangiji yana cewa ni taska ce boyayya wanda ba ba wanda ya sani falamma ahbabtu an urafa da na so a sani fa halattu halqan sai na halitta halitta to wannan halittan ai ita ce ama'in ita ta hajjabi ubangijin fa bi arafuni da ni aka san Allah an gani ya fita to shine ma'anan almura almartabatul ula min maratibuz zati eh shi amma inda manzo Allah yake nufi shine martaban farko daga cikin martaban zati wai hadarsu damsu wal ama halara ce ta shafewa da makanta ba a iya gane me ke gurin amma dai akwai wani abu to me abin da ke gurin akwai dai wani abu menene akwai dai wani abu menene akwai wani abu amma kuma abun yana da girma domin ya yi talasuki ya yi talasuki da zatil aliyya babu wanda ya isa ya wuce wannan gurin ya kare babu abin da ya isa ya wuce wannan gurin to buruzinsa shine za a ga waye shine lamma ahabbtu shi yasa hubbu ya zama yana da ƙarfi ko kai waye in abin soyayya ya shiga ya gigita ka ko kai waye soyayya ce ta gigita ka saboda hubbu shi yasa muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zama halilun habibun tamma ma'anan wa suratun cikon matakin da bayyana da na so a sanni da na so a sanni sai na halitta halitta kaga da yana cikin amayi amma da na so a sanni sai na halitta halitta to kaga halittan halittan halittan da Allah ya halitta dan a san shi sai aka bude makantar sai aka gane annabi Muhammadu ne a gurin da wanda ba wanda ya sani to kaga bikan ziyatin au kuntu qabla ta'arrufi nishe Ibrahim bikan ziyatin au kuntu qabla ta'arrufi kafin a san kowa ina gurin je manzo Allah eh kafin kowa ya san wani abu to ina gurin kowa ne ya zo sama to wa qad taqaddama al-kalam alayhi mun yi magana akan sa bayyal amal ula shine makantan farko wal amaa wal amaa usani makanta ta biyu shine hadaratu shu'uni shine karatun da muka yi jiya baka nan kullu yawmin huwa fi sha'ani to shu'unin shine menene shu'un ash-shu'unu shine hadaratu sayyidil wujudi zai bayyana zai bayyana zai bayyana zai bayyana to shu'unin nan akwai abin da muke ce masa atom da hausa muna ce mar ƙwayar zarra tana cikin shu'unin lahi to duk wani abin da ka sani ma sagura wa ma kabura ya kankanta ko ya yi girma yana cikin shi'uni to shi'unin waye yake aiki da su sai da wujudi babu wani abin da Allah zai bayar a duniya babu annabi a ciki ba annabi ne ke bayarwa ba babu wani abin da kake da bukata wanda annabi bai san da bukatan ka ba domin shine asalin wanda yake hijabul azami shine yake tsakaninsu da rabbul izzati wanda ba wani wanda ya wuce kuma ba wanda zai iya wucewa kuma ba wanda ya isa ya zo ba ba wanda ya isa ya zo balle su yi mujani ga balle a yi tajannuban balle a ce an shiga balle a ce an wuce babu shi an ɗan kai? hadarta shi'un har su la yake mai zafi a shai'un an kira shi da hadarta shi'uni ne saboda duhunsa ba a iya gane komi amma sa ko wani ba gurin wai da khuruji shay'in min hadaratul amai asani to idan wani abu ya fito daga cikin wannan shunun na hadaratul amai na hadaran kuya na biyu yusamma suratan sai a ce yo sayyidina rasulullahi ne ya fito eh abin da za ce kenan yo sayyidina rasulullahi ne ya fito an gane an gane to manzo Allah ya buruzi kenan wannan huruji shine buruzi shine huruji ya bayyana kenan ba na bane ba na bane wannan gaiba ne ba a kawo wannan ko miskalar zarace in kuka dawo da wannan wannan karatun yara ne wannan kuma karatun duniya ne gabaki daya ai gaibi yake magana baya maka magana akan hadaran walid bin rasul sallallahu alaihi wasallam lima kata sani ashar min rabi'a wal amul fi wannan an gama komai an yi kasuwa an tashi wannan kafin kasuwar ta zo ne ake magana wane ne rikicin da ake wane ne yaya aka yi aka menene farko ai a wani wani gudu zaka yance awwal ma halaka Allah al-qalama awwal ma halaka Allah ar-ruha awwal ma halaka Allah duk irin wannan to duk wakinnan kaf da baki dai kinaya ne manzo Allah ne kinaya ne manzo Allah ne dan da kalamun da nurun da ruhun da waye da waye duk a gurin Annabi Muhammad ne amma ba za a iya fito da shi ne hak a gane ba shi ne sai an zo wannan gurin an gane duk yana cikin hadaratun shi'uni ne ƙaunu kamilatun tammatan ilam annal kamila wa tamu lam ya harfin da al'arab da cikakke kamilu da tamu lam ya urafin da al'arab ba san su ba a wajen laraba illa annahu ma mutaradifa ne kalmomi ne masu kama da juna eh alkamil huwa tamu cikakke shine tamun din dai wal aksu shi ma at-tamu huwa al-kamil shine aksun an gane karatu ɗaya ne wa utlika ha huna an saki wannan ne fi fita fani cikin karewa lilmanahi saboda yabo saboda a yabi abin da ke gurin ne aka kira shi alkamilu aka kira shi attamu yabo ne ka gane dai shine cikakken nan cikakken cika misali ya cika ya batsi ya cika ya isa ya yi kaza misali yawa to yabo ne ake gaya maka an kira shi ne da yabo wayalu fi hadal mahalli abinda zai zai haska maka zai yi maka walkiya cikin wannan muhalli lil fahami dan ka fahimta annal kamila shi abinda yake cikakken nan huwa shine allazi yatidul kamal ala gairi wanda yake kwaranyo da kamalarsa ala gairihi wa waninsa ma'ana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yake kwaranyo da duk wani abu ya zo wajen kowaye kaga wannan ya samu abin da ya sa mai ce ni duk wani abin da ake nema na an ce akwai wani mai kudin da ya ce shi ya daina neman kudi sama da shekara goma ma ba kudi dai yi wani abu don ya mai da wani abu ya haƙura kaga ya samu kamala a dukiya to akwai irin wannan akwai irin wa'annan akwai irin wa'annan haka eh suna ganin sun kai cikin da ake kaiwa ya ishe su to wake korowa zuwa ga nan gurin annabi Muhammad ne wattamu shi kuma tamu huwa allazi la yata'addahu ila ghairi shi kuma baya yin tsallake zuwa ga wani kaji bambanci wancan yafizu ila ghairi wannan la yata'addahu baya yin tsallake zuwa ga wani bal huwa al-maqsuru ala nafsihi shi yana tsayawa ne akan sa tamun kenan kamar ruwa a cikin kwalba. Eh, to kamala ko za ka iya sakan ma wani, amma ruwa cikin kwalba ba zai karu ba kuma ba zai ragu ba. Yana nan don kwalban baya tsotsa ruwa, ko da shekara goma da nake gani. Wal kamilu, shi ko kamilu wanda zai fi zul kamalati. Shi ne wanda yake kwaran yadda kamala ala gairihi ga waninsa kama kulna kamar yadda muka faɗa. kaga bambancin larabci eh bambancin shi larabci yana da wani irin kalma ne kalmarsa gashi nan za ta zo amma a hausa ɗaya za mu faɗa amma a larabci sai faɗa maka bambancin wannan da wannan saboda yalwan harshensa saboda lisanun arabiyyun mubin shi yasa Allah ya sauka da alƙur'ani da shi wala shakka babu kokonto annahu sallallahu alaihi wasallama manzala fi hadal maidan a wannan fage tamun yana cike fi nafsihi shi yasa duk salatin ka baya abin da yake karar da annabi Muhammad kai kake karuwa a cike ki duk abin da za ka yi kana jonawa ne don a ce ka zamo dan albarka a ce a yi maka wani abu komi da ka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kayi ne dan kai ka amfana ba dan ka amfana da annabi Muhammad ba shi a cike yake tamu an gane la yatra alaihi naqsu ba za a taba samun na kasa jikin manzo Allah ba bi waje min alwujuhi ta kowace fuska annabi Muhammad ba shi da kusani kamilun sallallahu alaihi wasallam kuma kamili ne manzo Allah yafidul kamalati ala jami'il wujudi ka gani ko yana kwaranyo da kamala wajen dukkan samamu jami'ar wujudi ba komi shi ne ayyar muka fara daga atom in akwai abin da ya fi shi ƙasa in yana jin kishin ruwa in zai sha ruwa annabi ne ke sha da shi in yana jin yunwa annabi ya sani shi zai ba da arzikin a kanunsa ya fizu kamalat bukatuwarka kai kana kiran Allah ne shi yasa babu laifi mu ce annabi ba mu domin mu ne mu yadda muka gane annabi kenan yadda waɗansu ba su iya gane annabin kamar haka ba don ba su yi hidima a hadaran suka fahimci annabin hakan ba min al'ulumi shi ke ba da ilimi wal ma'arifi shi ke ba da ma'arifa wal asarari shi ke ba da sirroyi na sanin abubuwa wal anwari shi ke bada hasake hasake wal ahwali shi ke bada ahwalu wal fuyubatu shi ke faranya wata jaddiya shi ke bayyana wal mawahibu shi ke bada baye baye wal minahu shi ke bada baye baye minah wal mawahibu mutaradif wa jami'a wujul adaya kai duk wani bangaren kyauta shi yake bayarwa fa kullu ma yafiduhu al-haqu duk wani abin da ubangiji yake bayarwa subhanahu wataala alal wujudi mutlaqan wa muqayyidan fa kullu ma yafiduhu al-haqu duk wani abin da ubangiji yake kwaranyewa alal wujudi akan kaunu mutlaqan wa muqayyidan a sake ko a dabaibaye au kasura au kasiran au kalilan ko da yawa ko kaɗan min mashtahara wanda aka sani au shazun ko ana ba wani ban da wani inna ma ya fi zo biwa su ta rasulullahi manzala ne ke zama an fahimta da Allah kowa da ya gane haka kana nan bai ne sama'i wal ardi yau in kai imani gobe ka kare ta jama'a abin haka yi innama bi wasatu rasulullahi domin shi kadai ne abin da yake fitowa daga wajen Allah yake zuwa nasa ba ya zuwa hannun kowa tsarin annabi Muhammad yake zuwa ya sauka ko menene faman zanna annahu yasulu min indillahi shay'an li wujudin bi ghairi wasatu rasulullahi duk wanda yake zaton akwai wani abin da zai zo daga wajen Allah annabi bai sani ba ya zo wajensa faƙad jahala amurullahi ya jahilci al'amarin Ubangiji. Ai, kankat ake yi wa mutane a nan, ai dukan da kai sai gola ne, lokacin da kake gola da babban riga. Wa illan ya tuf, idan mutum bai tuba ba da wannan tunanin, hasarar duniya wal akhirati annabin ya baka kaga bai isa ba to mutum ya taɓe duniya da lahira eh Allah ya kiyaye mu bi hadal itiqadi duk wanda yake wannan itiqadin nas'alullahi salamata muna roƙon ubangiji ya kubutar da mu wal afiyata kuma ya bamu lafiya min bala'ihi daga shiga wannan bala'i bijahi rusulihi albarkan annabawansa wa anbiya'ihi da manzanninsa da annabawansa kun gani? An gane wannan karatun? An gane? To, ka ɗauka duk karatun farko duk gaba ke ɗaya mun tattaro ne mu zo mu nuna maka annabi a nan. Tun daga farko, an ɗauka ne a zuwa nuna duk kyautan da ka ga Shehu Tijjani ya yi, duk alherin da ka ga Shehu Tijjani ya yi, daga kamala ya samu. kamilu ne kuma ya kwaranyo masa duk abin da ka gani ya zo na cika to cika babu cikakke sai annabi muhammadu shi ne cikakke babu abin da za ka yi ka kare shi da shi amma yanzu muna cewa Allah ya kara shi wa tijani daukaka Allah ya ƙara wa sai na babakar kusanci Allah duk wani wanda ka sani za ka faɗa ya ƙaru amma annabi Muhammad a cike yake tam ba abin da za ka yi addu'an ka ya ƙarar da shi sai dai ka yi Allah ya ce eh lallai ka zamo ɗan albarka tunda har za ka dubi babanka ka ce babanka Allah ya saka masa da alheri to kai ma mun sa ka fara hankali ka zauna a kujera kaza. haka abin yake ka damu da shi Allah ya damu da kai ka ki damuwa da shi Allah ya watsi da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauluhu fadin sa tajidu minha tajidu minha da ka samu daga nan ma'anahu ai mina surati allati ansha'aha a wajen wa zaka samu tajidu minha za ka samu daga wa alkanil shi ne wannan ai min suratun lati an sha'aha min nuril kamili za ka samu daga wannan sura allati an sha'aha wanda aka fito da ita min nuril kamili daga hasken nan na kamilu daga nan kake samun komai wai hakikatul muhammadiya ita ce hakikatul muhammadiya ita ce indararo ita ce fuyubat ita ce baharu ita ce ita ce dukkan abin da baka sani ba da ka sani wa qawluhu da fadin sa bi sababi wujudiha da sababin saduwa da ita samunta ai fa innahu labarin yanda yake qabla wujudiha kafin samuwanta la yudakhiluha shay' kafin samuwanta babu abin da zai shigo fil alami suri a cikin alam na sura kafin samuwanta saboda babu wani abu ma balle wani abu ya shigo illa ma ya jidu na fi hadaratul alami sai abin da ya zo daga cikin suran alam nashi likauniha ainan sabitatun domin ita idon ruwa ne ko ido ne tabbatacciya da ita ake kallon komi shi yasa Allah ba wanda yake gani sai Annabi Muhammad ba wanda yake gani Annabi Muhammad yake gani qauluhu da fadin sa min firadi ahadiyatika saboda kadaitan kai kadai dinka ya rasulullahi kadaitan kai kadai dinka ma'anahu ai tajidu min tilka surati da a samu daga wannan sura min firadi ahadiyatika daga kadaitan kadaituwanka بعد ظهور السورة بين سورة كتابينا وعين da idan ma ya ji da fiya da surata abinda za a gani daga wannan sura ko shuhudu zatika shine kai za a ji motsinka shuhudi al-mutlaqatu sajida gashi nan ka zo tsantsa amma a hade mutlaqatu sajida ka zo tsantsa amma a hade domin ba wanda ya san asalin inda kake ga kanan kai ne kuma kai ne ya shaɗu hajiya da sura za a gane ta wannan sura wa suratul ha wa suran nata kalimar atu kamar madubi ne ta tara a fiha tana kallon juna eh ma'ana surar zatiya na hadarin sayyidul wujudi to tana kallon rabul izzati shine madudin ta tara'a suna kallon juna ne saboda shine ke iya kallon zatil aliyya ubangiji kuma ya zuba masa duk abin da zai zuba masa zai iya ɗauka ko zafi ko jalala ko jamala ko kamala ko fuyubatu in ya zubo shi yana iya ɗauka ya tace daidai shi kuma sai ya sakar wa rusulu daga rusulu su kuma su ba wa nubuwa nubuwa su ba wa wulaya wulaya su masu ƙasa shi ne kaji duk muke tambayan waye na mace Allah ka yi mana danwa ne Allah ka mana danwa ne Allah ka mana danwa ne idan shugaban ƙasa zai sake kuɗi akwai ofis ɗin da yake saka to haka ne haka abin yake idan zai yi tsawa wanda yake ma tsawa shi ya san irin in ya ji za a yi magana aka ce ana neman shi a ofis to ana neman sa ko ko jalala ko jamala a natse wani lokacin zai shiga masa ya ce a taya shi da addu'a to zai iya zuwa a ce a cire shi zai iya zuwa a tuhume shi zai iya zuwa to shi tsakanin manzala da rabul izzati babu wannan babu wannan saboda zunzurutun da shi yasa su annabawa kaf annabi Muhammad suke kallo ba sa waiwaye shi yasa ba su san duniya ba saboda gudun kar su saba ne me Allah yake nufi a zartar amma waliye suna da yake waiwaya ba su yi haka saboda haka wa'innan annabawa ba sa waiwaye annabi Muhammad suke kalla annabi Muhammad baya waiwaye amma ba abin da baya gani kamar yadda aka nuna maka yana kallon gabansa yana kallon bayansa ai haka ne an ce maka annabi Ibrahim yana kallon gabansa yana kallon bayansa an ce maka annabi Musa yana kallon gabansa yana kallon bayansa an ce maka annabi Musa yana kallon gabansa yana kallon bayansa an ce maka annabi Isa yana kallon gabansa yana kallon bayansa annabi Muhammad saboda a gaya maka shine ainul lahi shine idon Allah in na ce ainul lahi gigicecce in ya ji daga nesa sai sai na ce Allah yana da ido yana da ido fasna'il fulka fa innaka bi ayunina je ka kai jirgin ruwa kana cikin idon mu muna kallon ka to wani irin ido wannan hadaracin shi'unin da ita ake magana shi'unin ita ce hadaracin sa'idul wujudi annabi yana kallon ka ma'aikacin mu yana kallon ka je ka kai in ya ce yayi yayi in bai ba ya sa a taimake ka shi ubangiji ba yana ba yana neman taimako don gajiyawa ba ne don isuwa ne mu muna neman taimako don ba za mu iya ba ne duk lokacin da muke neman taimako don ba za mu iya ba ne amma shi ubangiji yana sa taimako ne don isuwa e, ka san na isa amma zan sa ka kai kai jibrilu lura da duk garin da suka mana iskanci ka ɗauke su ka kifa su in ka ga an kifa ƙasa an buɗe wani guri ya buɗe an rusa duk aikin jibrilu ne idan ka ga an kawo ruwa ya ci gari duk shi ne in aka ce duk shi ne in aka ce rai je ka ɗauki duk wanda ya abin nan kwashe su ya ce mota jirgi guda jirgin ƙasa da mutane kaza duk gaba ɗaya ba wanda ya fito a zara'ilu ne in aka kowanne akwai aikinsa an ba shi ya yi kuma in aka yin sai a ce Allah ne kuma ba wanda yake musu kuma dukkan su ma'aikatan annabi Muhammad ne dukkan su a ofis din annabi Muhammad kowa ofis ofis ne kuma suna kawo report ne wajen sai na rasulullahi haka abubuwan su yi Allah ka kara mana ka sanar da mu annabin fa inna subhanahu wa ta'ala domin Ubangiji ya rafi tilka surati aini zati al-muqaddasa ka gani go kaga wa suratu laha kalmar tatara atiha suna kallon juna wannan kuma yana kallon wannan yana kallon sa da Ahmadu ne annabi Muhammad ba yana kallon Rabbul Izzati da Ahmadu ne Muhammadu kuma da wujudu da kauna yake kallon su. Wannan sunan yana ɗaukan sama, Ahmadu yake ɗaukan dukkan bala'o'in, kap da dukkan fuyubat ɗin da Ahmadu yake karba. In ya tafe sai zama Muhammadu, sammaituhu Muhammadan liya hamuduhu alu samawati wal arabi. shi yasa kakan ya ce mun ambace shi da Muhammadu ne dan a gode masa halittan sama da ƙasa su gode maka aikin da ya muku ne ku sani ba yara fi tilka suratu aini zati almuqaddasa wayal muradu abinda ake nufi bi insiradi ahadiyatin kaɗaituwan ɗaiɗaiku kaga na subhanahu kenan fa innal ahadiyatu domin ɗaya ainul zati ainan bi ainin ɗayan ai madubi ne ainul zati ainan bi ainan zo ka tsaya ka kalle ka a madubi kai ne a cikin madubin nan ko ba kai bane ainan bi ainan akwai wanda yi bambanci to haka wannan madudin kalmir'at suratul mir'at wanda yake kallon subhanahu ainan bi ainin shine nace muku a hadaratul ahmadiyya shi yasa wannan salatin guda biyu da salat liyaqutatul haqaiq da salatul fati da salatul gaibiyya da jawharatul kamali wayannan gabaki daya jawharatul kamali tana magana ne akan ahmadu a zahiri za mu shiga gaibinta za ku ji abin da yake faruwa ita ma to haka abin yake gudana hanzaran da ake magana hatsaran ahmadu da muhammadu ne amma da sunayen da bai buruzi ya yi tajalli ba shi'unu amma ɗansu haka dai ko? eh duk haka dai eh Allah ce mai kemu wala tazidu alaiha babu ƙari a kai illa anna jiha nisbatul ahadiyati sai dai akwai danganci na ɗaiɗaiku likauna zati sajija ariyatun anin nasbi ka gani a nan kaɗaitan ita wannan madudin da take kallon wancan madudin wancan madudin ahadiyya ce wannan kuma nasbanta kallanta amma ariyatun wancan ariyatun anin nasbi ba ta da Allah daga waye fito Allah Allah ne to wannan fa ta fito daga hadaran sayyidina rasulullah ya fito ne ana minallahi ne an gane ko shine ma'anan ariyatun anin nasbi amma likaunin nasbatul ahadiyati likaunin zati as-sajiji ariyatun an nasbi wal ahadiyatu nisbatun min an nasbi shi kuma ahadiyan nasba ne daga cikin nasba inta an gane qawlu qabla nashri ashbahiha to da fito da jiki jiki shine shibu ashbah gangan jiki ilam anna ma'anan nashrul ashbahi huna abinda ake nufi da nashara jiki nan hiya zawatil wujudi shine zatittuka zatin jinka wannan wujudi min al-azal daga azal ila al-abad zuwa ga abad kullama waqa'a min az-zawatil wujudi duk wani abin da ya faru a cikin zaci na kaunu huwa nashi'un ya fito ne an tilka surati daga wannan suran kaga wa in kuntu ibnu adama suratan falifi ma'anan shahidan bi abuwati idan ni na zamo ɗa ne na annabi adam to shi kuma a jikin annabi adam akwai alama ni ne baban shi inna la halaka adamu ala ala suratihi Allah ya halicci annabi adamu ne ala suratihi ha'un damirun yarju ila rasulillahi ala suratu muhammadin ne kanka minjaye ne ko kayar dan kare ya zamo minjayen ka faɗanka ha ƙarami ne ko ka balle dan ya zamo singul cikinka minjaye ne ko ka farke dan kare ya zamo memun kafanka dal ne haka sifa annabi adam yake wannan suran annabi muhammadu ne da wannan suran aka kwafi shi annabi adam kwafi ne kwafi ne na manzan Allah shi ne nashun an tilkar surati an fara da shi daga wannan suran ne wani zaƙila don haka aka ce innahu abbul awwali manzan Allah shi ne baban farko kaga Shehu Ibrahim yana cewa menene ya bai shi ne a me farko abul abul kauni wal akhlaqi far'an wa mahjida me bayan sadar al bait din na bulitu bi hubbil mustafa al katmi ahmada ta gani ahmada ahmada ku kiyaye bulitu bi hubbil mustafa al katmi an jar kai shi ibrahim ya san annabi muhammad bulitu an jarabce ni bi hubbil mustafa da son al mustafa zababben nan khatmi wanda ya zama katimul wilaya ahmadu mai suna ahmadu dama da wani sura yake yake kallon rabul izzati da ahmadu sai ce abul kauni shine uban kowa ka gani innahu abul awwali innahu abul awwali shine baba na farko لكون الأشياء كلها تناسلت من حقيقته المحمدية saboda duk wani abu ya samu zuri ne daga annabi Muhammadu ko ka yarda ko musulmi krista waye waye zubin ka zubin annabi Muhammadu ne ka gaji wannan sannan ruhin ka hawa na biyu daga annabi Muhammadu saboda haka ruhi bai da laifi bai da laifi an gane? fahuwa da jami'i haka al'asalin shajarati idan ka haɗa da jiki da ruyin za ka ga kaman bishiya ne wa zawatul wujudi sauran kaunu kulluha dukkan su kala a gasanin shajarati kaman kaman reshe ne a jikin bishiya fahuwa aini sallallahu alaihi sallama shi manzo Allah shine aini min kulli wajhin ta kowane fuska ka zo annabi Muhammadu za gani wala tara haza ba kowa ke ganin wannan ba illa liman ta hadda nisbatul wujudi wa bariz lahu al-haqqu aynan bi ayni ba kowa ke ganin wannan ba sai ga wanda aka sa masa nisba na kauni aka yi masa aka fitar masa da ainihin hakikan abun ya shahada hada sir zai fahimci abin da muke magana wa illa in bai gane ba fala ba zai gane komai ba ba zai gane komai ba ba abin da zai gane an gane ashbahi ya fito kenan kaga ya tafi kowane kujera ya zo maka duk kowane fasalatin da ya maka nan shine ke yankewa ya gaya maka ga ma'anansa ya gaya ma ga ma'anansa kaulu waja'alta min hafiha waja'alta min hafiha aka sanya ka daga ciki zuwa daga gare ta zuwa cikinta, yani aimin suratin daga sura fiha a cikinta bi sababi in bisadil ilimi, saboda dalili na shimfiɗan ilimi, jalallahu in bisadil ilimi, Ubangiji ya sanya shimfiɗan ilimi fil wujudi a cikin kaunu aljari ala haddi kauli subhanahu wata'ala ya gudana ne a manufan Ubangiji da ya dakatar. ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه babu wanda ya sai kewaye wani abu daga cikin iliminsa illa bima sha sai abin da Allah ya so ka san abin da ka sani ka bar abin da ka bari baka isa ka iya gane annabi Muhammadu ba a ina sai wanda yi ilmihi ne in bisa dal ilmi an sa shi a cikin suratihi shi yasa Allah ya ce masa wa allamaka ma lan takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka kuma azima wa allamaka wannan kalman wa allamaka da Allah yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk kaunu kaf annabawa da kowa ba wanda aka yi masa aka sanar da shi kamar yadda aka sanar da manzon Allah Allah maka malan tukunta alam wa kana fadlullahi alayka wannan nayi ne fadala ne gare ka aziman dan in girmama ka duk annabawan duniya na tashi misali ina farawa da annabi Ibrahim shine abul abul rusuli ana hadawa da annabi Musa ulul azmi ana hadawa da annabi Nuhu annabi Isa dukkan annabawan suna karkashin su ne gabaki daya babu wanda ya isa a zamaninsa ya faɗa maka ka yi sallah kana da lada kaza annai muhammad ne ya faɗa shi kadai babu duk duniya babu kawai in aka ce ka yi abu ka yi ne amma me za ka samu kai dai ka yi kawai in ba ka yi maka ka daku kawai annai muhammad ne zai gaya maka sannan annai muhammad ya zo ya ce in ka shayar da kaza za a maka kaza duk wani abin da aka fara rarrabewa ana faɗa to annabi muhammad kaga in bisa ilimin da aka tusa shi cikin suwari allati ta tara a fin bisa ahmadu wa muhammadu an gani babu wanda ya san in an je lahira ya za a yi annabi muhammadu ne can an gama mutuwa za a tsaya ne a wani guri sunan shi filin mahashar za a yi kaza za a yi kaza bayan an yi za a tsallake wani guri sunan shi siradi in an tsallake za a shiga gidan aljanna bayan shiga aljanna ya za a yi annabi muhammad shine ya faɗi har duk abin da za yi bayan an shiga aljanna kowa ya kama gabansa annabi muhammad shi ya faɗa babu wani annabi a duniya da ya taɓa faɗan haka saboda kalman wa Allah maka malan takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka shine inbisadul ilmi fazalikal ilm wannan ilimin munbasidun min hadhihi surati mun shimfida shi ne a cikin wannan sura wani suran ahmadu fahiya yanbu'ul ilmu wa unsirhi shi yake bubbugo da dukkan wani ilimi ka gani wa unsirhi da asarin asalinsa fayya lahu shi yadda yake ciki kal fajaril jani kaman haske ne da yake dau yake bayyana wayan shaqu minha shine kuma wanda yake yankawa lizawatil wujudi yake tsaga zatin kaunu baharan ilimin shine yake tsaga zatil wato kai ka ce an yi halittoci annabi Muhammadu shi kaman a ce Allah Allah bai da mataimaki annabi Muhammadu ne mataimakinsa Allah bai da mataimaki annabi Muhammadu ne mataimakinsa kaman second command duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi Allah ne yayi shi yasa ba a raba shi da Allah ba a raba Allah da annabi Muhammad baya yiwa kaga nan yanshuku minha shi wannan suwar din wannan sura din wanda ita ce take hadaran shi'unu ta fito buruzi da suwara suwara wata ta tara'a baina suratul haqqi wa walaha to daga ita ne take kekketa wujudu baharan wa anharan wa sawaqi wa khuyutan kogi daban, ƙorama daban, mashaya shine sawaki daban, alkhuyuta daban, dukka daga hadaran sayidul wujudi ne. Ga wannan ruwan kusha, ga wannan kar kusha, wannan sunansa baharu, ya ce maka baharul ahmar, kamar Misra misali, ya ce maka wannan sai a ce maka wani ruwa ne wanda kuke sha a misira ni koguna guda biyu ne wannan ba na sha ba ne wannan na sha ne sai haka ne wannan gishiri ne zalla eh gishiri ne zalla wannan kuma wa'ul ruwan daɗi ne kuma duk a misira aka keto su wannan ya zamo naharu wannan ya zamo baharu saboda yadda za a sama qawluhu bi sababiha bi sababin ta yani annal ilmal jari kaga an fito daga shu'unu an dawo suwaru to an koma in bisadil ulum ana shiga cikin yadda za a yi annal ilmal jari ta sura ilimi mai gudana a wannan sura wai yanbu ko yanbu'uhu shine wanda yake buga inna ma kana sababi hafaqat sababin wannan ilimin ne yake buga izla illatul lima baina hawa baina zatil haqi domin babu wata illa tana fitowa ne tsantsa duk wani abin da ya fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ne daga zatil aliyya saboda babu illa baina hawa baina zatil haqqi hatta takunu laha sababan fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala ubangiji arada hazi sura ya nufi wannan sura li zati ha ga zatin ta fayya sababu kulli shay dalilin ta ne komai ya faru waye sababu li nafsiha kuma sababi ne li nafsiha ga kanta Allah ya yi annabi Muhammadu dan shi ne bai yi annabi Muhammadu dan wani ba dan shi yayi yabnu adam halaktuka min ajali na yi ka ne dan ni wa halaktu kulli shay'in min ajalika kuma komai na yi shi ne dan kai ka gani fayyar sababu kulli shay'in shi yasa ya an yi duniya da lahira ya ce dan manzo Allah to izala ita ce ba yi dan manzo Allah ba ba duniya da lahira ba kaunu kaf ga baki daya in an tsaya duniya da lahira an faɗi alam biyu ne alam biyu ne kaf wujudu kaf an yi ta ne dan annabi Muhammad walau la rasulullahi lakanat zabbat da ta narki babu ita waye sababu li nafsi qawlu wa ja'alat min athari hadhihi al-azmati waja'alta an sanya ka min athari hadhihi al-azmati kai ne alaman wannan buwaya kai ne alama idan ana son a gane wannan girma to ta wajen ka za zuwa rasulullahi yani sammaha azmatan an ambace ta azmatan likauni ha qabdatu min an-nuri saboda yumki ne na haske kuma hasken wane min nuri azamatin lahi na daga hasken azamatin lahi saboda haka ta ina ake samun Allahu nuru samawati wal ardi Allahu nuru wal Muhammadu nuru ka gani Allahu nuru Muhammadu nuru saboda haka asar ne min na azma na ubangiji likauni qabdatu min nur azmati Allah ta'ala faliha faliza saboda haka sammaha azmatu aka ambace ta azmatu wa qawlu min asariha daga gurbinta fa innaha hiya sababu domin ita ce sababi fi izhar zawati wujudi wajen bayyanan zatin kaunu min al-adami ila al-wujudi daga rashi zuwa samuwa ka gani hiya sababu wa wace asar din gurbin yin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce sababi fi izhari zawatul wujudi daga ita ne sababin dukkan wujudu kaunu ta bayyana min al'adami daga rashi ilal wujudi aka same ta fa ina sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah laulahu ba dan shi ba ma azhara Allah shay'an min al-mawjudati babu abinda Allah zai bayyana a cikin kaunu gabaki daya ai magana da muke ta fama kenan yaya mutumin da bai yi karatu ba ya zai iya gane wannan wanda ya karatu ma yayi ya gane wala baqiyat kullaha fi dai adamin da komi ya zama cikin dai adamin kaga ba maganar duniya da lahira ba kenan kaunu ga baki ɗayanta kaunu gaba ɗaya in aka ce kaunu fa duk abin da ba Allah ba eh duk abin da ba Allah ba shine kaunu wa ma'ana haza ma'anan wannan annahu law jarat mashi'atu Allah ta'ala da ubangiji ya so allati anha mashi'atu Allah ta'ala mashi'a da ubangiji ya so allati anha wanda yake kai wajadatul akawan da an samar da kaunu bi Allah ya khulaq Muhammadan ko? Eh, bi Allah ya khaliq Muhammadan da bai halicci manzon Allah ba lajara fi mashi'ati Allah ya khaliq shay'an min al-wujudi da Allah bai halicci annabi Muhammad ba to babu wani abin da Allah zai yi a cikin kaunu gaba daya fa zawatul wujudi to zatin kasantattu hiya ashbahul barizati shine duk kuna da suka fito an hakikaci daga wajen annabi Muhammadu bi manzilatil auladil barizati an al abdul wahidi kowa mun fito ne daga annabi Muhammadu ba shine matsayin baban ƴaƴa makadaici guda ɗaya abul idan ka zo بليت بحب المصطفى الكتم أحمد أبي الكون والأخلاق فرعا ومهتدا بليت بحب المصطفى الكتم أحمد kaga yadda za ka gane irin zurfin da yi a cikin hadarar sayidul wujudi bulitu bi hubbil mustafa katmi sai ce ahmada kujeran na ahmadu ne ahmadu ne muhammadu daban ahmadu daban ahmadu shi ne yake karban komi daga rabbul aliyya muhammadu shi ke bawa kaunu to abil kauni wala halaki shine baban kasantattu don haka ba ka ce annabi muhammadu sai wani ya ce maka to ai ubangiji ya ce ma kana muhammadu a ba a hadi min rijalikum ta saboda haka tunda sun ga qur'ani su shikenan ya kare haka ne ko koya to in aka ce kai kuma ka kawo a qur'ani ina ne aka ce annabi baba ne sai ka koma ƙa'idin istinbadi. Annabiyu aula bilmuminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatul lilmuminina. Annabiyu aula Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yafi ka damu da shi fiye da kanka in kai mumini ne. Wa azwajuhu matansa ummahatun sun zama uwayen muminai. to ya aka yi suka zama uwa ya aisha ta zama ba mahaifiya abubakar kuma shi ya yi da ya hafsat ta zama mahaifiyar umaru kuma shi ya haife ta saboda babansu ya aure ta waye baban wa sai na rasulullah dan suka zama iyaye to in ba istinbadi ba ba za ka iya kawo abun ba amma ya ce wancan wanda ya ce ma kana muhammadu abu a dinar jalikun bai san zajari da ake yi daban ba wancan wani zajarun aka shiga akan abu akan zaidu ne akan sani to kuma rikici ne wanda har gobe ana halaka a kai har malamai suna halaka to irin wayannan Allah ya kiyaye mu annabi muhammadu babanmu ne mun gode da baban da aka babu za mu tsaya don karatun ba zai ba za mu iya gama shi ba yanki baki biyu yake ɗauka uku yi bayani da mu ce wa min barakati ha shafhatu suwar da mu shiga wani ɗan karatu kaɗan daga nan amma dai an gane da Allah bai yi annabi ba da ba kowa kowa da nan da tsakaninsa yana cikin adam ba dan annabi ba da ba wanda samu eh da ba wanda samu eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mana albarka duk abin da aka yi mana annabi Muhammad wallahi to sufaye da suka wuce kowa kenan a duniya sanin mafita da sanin asali eh sanin mafita da sanin asali Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya ƙara mana san Allah ya sanar da mu annabi Muhammad Allah mun ba da amanan hannun sayyidul wujudi eh wa huwa al-fa'il kulli shay Allah mun ba da amanan kan wajen annabi Muhammad mun ba da amanan zuriyar mun ba da amanan masoyan mun ba da amanan kuddamuna aina ma kanu albarkan sayyidina rasulullahi Allah karka bar mu da kanmu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحج الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار لزم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكان واحد واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين